أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga watan Rajab hijira shekara 442 wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara 2021 a darasinmu da ya gabata muna cikin soto taha mun tsaya aya ta 129 yau insha Allah za mu tashi aya ta 130 daidai bismillah al-rahman
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
فاصبروا فاصبر لما أقول فاصبر لما أقول
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم fasabir alama ya ƙulun nan bayan bayani da ya gabata allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi wata sanarwa ta cewa waɗanda suke izgili ko ƙin imani inda masu fahimta ne ko asuwa ne ya ishe su wa'azi irin abin su gani da idansu na garuruwa wurare da Allah ya hallaka da wasu al'ummomi kuma sun gani da idansu yadda Allah ya da waɗannan gagarurin suna nan yau ba su rushe ba suna na asali wannan kaɗai kenan inda ganin abin aya ne a yau da an imani da haka dai ka ci gaba da fasabin alama ya ƙoro na na ba ana ba ana tasiriya ne ana ba shi haƙuri abin akwai ba shi ne akwai damuwa ƙwarai Allah ce mashi fasabir alama ya ƙoro ka ci gaba da haƙuri akan abin da suke faɗa kanka matsayi boka daba duk komi din an kuɗi kan shi a ta kai haƙuri kan abin da suke faɗa wasabbi bi hamdu rabbika kaba ta zuwa shamsu kaba da golubiya ka ci gaba da nan tasbihi da godiya ga ubangijinka kayan hudawar rana haka kayan hadawar rana nan suna ka sallar asuba da sallar la'asar cewa kuma ai ya kawo min ana illaili tasbih wa atrafa nahar haka a cikin lokatayya na dare kai wannan tasbihin haka lokatayya na rana na ce a nan ƙarƙashin dukkan sallah guda biyu ta cikin nan da an kama ganin tasbihi tahmidi dan sunan ayyukan da ake a cikin sallah an bace sallah da wani bangaren abin da yake cikin sallah nan kenan umarni ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bautar Allah kuran kenan yayi abin da yake gaban shi kuran eh ya ci gaba da bautar Allah sahiya da mulkidare da rana kuran wannan shi ce la'allaka farda kenan ka ci gaba da abin da yake gabanka dan ka sami mana za ka yarda don mai yana kamar kamar da ka cewa wanda su bai duka rabuka fitar da wanda su bai duka rabuka fitar da ubangijin ga zai ma kyauta da kan haka ce ya isa shin fitar da ma'ana abin ka ce ya isa kenan ko barka bukata ƙari Allah zai maka wata baiwa zai ma kyauta inda kada kanka zaka kai ka ce barka bukata ƙari wani in wani tabbata cikin sai bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bada labari kullu ta'ala Allah mai girma da buwaya zai kira a ranar lahira an shiga ma aljannan zai kira ya ahadar janna fa yaqulun labbaika rabbana wa sa'adaik zai ce ya yan aljanna Allah zai wani kiran ga yan aljanna za ta amsa kira Allah muna amsa kira Allah to bayan zai zai ce masa bai kula fa hal raditum ma'ana komi ya isa buku bukata komi shine fa hal raditum mana komi ba bukatar ko ba wata bukata kun yi da komi za su ce rabbana umar lana da allah mai zai hana mai yarda wadda aka tsira mana tsarin na kacin da kama kama abu da ba kowa ba ke kama mana kyautar da baka ba kowa irin ta ba kenan me ya saura kenan ba ma bukatar komi a nan kenan sai sun da kan duk abin da ake na cikin allah ba su kuma ba sa bukatar komi ne na moriya na aji daɗi illa wani abu daban anan Allah zai musu cewa cewa in zai ce in ce uhillu alaikum ridwani fala ashadu alaikum ba'dahu abada an ce wannan shine karshen komi iyawa yau dan wa dirgimin duniya yau mutum mai kudi ne iya gudun kudin su kare mai iko ne gudun yake iko ne kare komi sai zai ta bala'in duniya kada hankalin shi ga sa hannun shi kudin amma bai ka sun kare kuma sun kare ba ya mata da su ko ko bai mata da su kariya za su in iko na iya ga ya za a yi kubce kai kubce duk shine matsalar da adam to wannan ga su cikin ni'ima bace bace komai ya ba bukatar kari za su ga mai saura Allah zai Allah zai ce musu a yau uhilla alaikum ridwani na tabbatar muku da yarda ta fala ashatu alaikum ba'dahu abada daga yau ba na ƙara hushi da ku daga kayan lahi an hudaka ba hudaka an kare lahin an kare ba lahi ha faɗa an kare kenan gurin sai ya zama nima kurin wannan shine kenan magana kenan Allah zai baka da kan ya kace ya isa Allah sai baka dogara buka fatar da Allah ya sama a cikin su wannan shine abin da ke wannan aya ta gaba
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
Allah ce wala ta muddanna ainihka ila ma matta'na bihi azwajan min nan Allah subhanahu wata'ala yana ga manzon shi kakka damu idan ka kai rinka hanga ya rinka diba irin ni'imomi da mu muka musu su azwajan nima iri iri da take hannun kawar marasa imani wannan kadda ka kula da ita kakka kawo aka da ita yace wannan zaharatar hayatar duniya kawa ke adon duniya ne ba kishi duniya kai ɗauki hankalinka wa yi tsoron buka khair wa abuka arziki ma na aljanna nima ta aljanna da Allah zai baka ta yi alkhairi kan dukkan wannan kawa tasu kuma wa abuka kuma ta yi wanzuwa don wannan karewa za ta komin daminta kuma Allah ce ya musu wannan abin zata haka shi linafsin hun fi dan mu jarrabe su ne kenan Allah ba su wannan dukawa da kake gani linafsin hun fi dan mu musu jarrabawa ne Allah zai jarrabe su ne jarrabawa ce kuma wannan cewa irin tanadi da Allah wasu rabbuka arziki da Allah ya tanada maka khairu yayi alkhairi akan abin da suke da shi kuma wa abuka na Allah ya yi wanzuwa har abada bai yankewa haka nan kakka damu da duk irin abin da ka gani a wajen kahuri na duniya da jin ɗan duniya wanda kai mai imani kai ɗauki hankalinka kuna an wa manzan Allah wannan magana madin mai imani akwai jan hankali kada wata kawa ta duniya bakinta duniya ɗauki hankalinka ga mutumin banza ne akan fata yake Allah ba shi duniya ko da mutum yan wani turawa da yawa yan wani musulmi da yawa suke ruduwa ko shagala da turawa sun mallaci kaza sun mallaci kaza ci gaba waye ci gaba ci gaba waye daga iya abin iya mai wani wani burkewa kamar da su kamar da rafa a wannan wani abu ne kawa ce jarrabawa ce kuma bakin ta duniya ka yi kokarin tanadin abin da Allah ya shirya ma yan aljanna wancan ya yi alkhairi akan da duniya in menene kuma wa abuka na duniya karewa yawanci kuma har abada ne shi ma da nake cewa kaddara ga mai hankali a ce duniya gidan ƙarhe ne ko a tagulla shi ne komin ƙarhe ne ga ce misali kai du a ce duniya gidan zinariya ne amma a ce lahira gidan tagulla ne ƙarhe ne amma bai karewa wanne yi wani da ƙarshe yi kun balle abin akasi ne na lahiran ya yi khairu ya fi na duniya in ne kuma wa abuka kuma ta hal abada bai yankewa kinan ga mai hankali ya kamata ka kula hankalinka ya ba da mana ka himmantu kulawa da wannan wanda yake mahiyici kuma yanzu har abada ba na duniya mai karewa ba lalace gaba وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
nan kuma sai ɓangaren tarbiyya ta kai da iyalai wa'amur ahalaka bisala wasu tabir alaiha kama iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai kanka ka yi haƙuri a kan wannan sallah in sallah ita ce ibada ta yau da kullum kuma ita ce ibada ta ƙunshi dukkan wani nau'in bautar Allah ɓangaren azkar bangaren sujada ruku'i khushu'i da abin da ke nemi Allah wata ibada ta musamman ta kushi dukkan nau'in ibada sallah kuma ga ta lokatayya daban-daban kawo an jima ka dawo kai ta asa kana barcin ka barci ya dadi a ce akan sallah lokacin sallah asuba ka bar wannan barcin ka bar mata Allah ka tashi ka huta da kai sallah an jima kai ka kawo azhar tayi an jima al'asar tayi magarba tayi haka kurin take to wannan shi ake ka yi hakuri kuma kama iyalanka umarnin su ma su kula da ita wannan wajibi ne kan duk mai imani na kulawa da iyalai babban aiki ne da kullum sallah wannan Allah ka ce lansa alka rizukan lansa alka rizukan ba mu tambaye ka mana ba kallafa maka ba arziki neman abinci shi zai dan akwai da yawa yawan nawa ke kama ka wannan magana a baka wallan abin nan harkokin duniya ne mun mutum sai muna kasuwa an dare an yi wane ne abin kenan neman abinci ya hana shi ma kula da sallah ko kula da iyalan shi wannan arziki a hannun Allah ke babban aiki kulawa da ibada shi da mana muke cewa a wannan aya tana karantar da kai kulawa da wannan umarnin Allah ka umarci iyalanka ka ba da muhimmanci ka kula da muhimmancin sallah kai ka kula ka wani abu ya hana ka yin ta duk abin da kake lokaci ka aje ka zo kai wannan iya baka cewa Allah iya wani alƙawalin kulawa da ciye da kai da arzikinka a ce na akwai bishara magabata tana cewa akwai bishara kulawa da sallah Allah na taimaka maka wajen cin ci gaban rayuwar ka ta duniya kanta wani cikin wata ruwaya da imam tirmidhi da ibn majah manzala ke cewa ya kudu Allah ta'ala ibn adam tafarraga li ibadati amalau sadraka ghinan wa asuddu faqarak wa in lam taf'al mala'atu sadraka shughlan wa lam asuddu faqarak wanda ke cewa Allah mai girma da buwaya na cewa ya ɗan adam ya bin adam ta farraga da ibadati ka ɗaitu da nan ka kula da ibadata ya zauta ita ce kenan a gabanka ibadar Allah ita ce a gaba da komi ta idan kai haka Allah ce a mala'u sadaka rinan zan cika ƙirjinka da wadata zuci eh shi ne wani ita wadata ita ce wadata zuci annabi sallallahu alaihi ke cewa ليس الغنى عن كسب العسل لكن الغنى عن غنى النفس النبي يقول وداتا با يوان كايا بني با ماتيريال حقيقه وداتا وداتا zuci kun ɗan wa a aikata kana gani daga mutum komin duniya Allah ba shi wani sai sai garin nan amma zuciyar shi babu hutu haf kurin kuɗi kurin babu cin dare sai an tashi sai da sai bai da bai da tsuwa kaga mutum bai shi da abin jiki amma yana da tsuwa ta rayuwa kenan nan magana Allah in ka kula da ibadar shi zai sa maka wadatar zuci kuma ce wa asundu faqarak kuma talaucin zan kare mashi eh ka samu kuma kai godiya ga Allah wannan dan ka kula da ibadar Allah yace wa illam tafa'al in wa har baka hakan ba kenan neman duniyar ya shigartar da kai fagabagamtar duniya ba ruwan da ibadar saboda neman kudi neman abinci to anan kace cikin Allah ce mala'atu sadraka shughlan zan cika zuciyarka da harkoki kuran fi kayanan fi an jima kayanan harkoki nan ba da zuwa ita ne kuma Allah ta haka zan cika zuciyarka da harkoki kuran shugul kuma wala masu da kuma wala masu da fakaraka kuma talaucin naka baka bana kare ma shi kai da shi wannan shine magana yarda ko dogara da abin da Allah wata ruwaya daban kuma Imam Tirmidhi ka Ibn Majah manzala yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana tudunya hammuhu فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت آخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا راغمة yace maza da kake cewa duk wanda duniya ce ta sha mai kai ita ce kurin a kun duniya kurin a baka duniya kurin sha mai kai neman duniya to shi kuma Allah zai raba da zai ba ce zai raba mai hakokin zai raba mai hakokin har kuci kawai na kasanan fi ya fi babu ruwa ya ce haka Allah zai raba mashi al'amarin shi kuma a sa mai talauci bai ganin ko da abin da ya mallaka a sa mai talauci a ido da abin da ya mallaka bai gani shi kuma ita duniyar ba za ta zo ba sai abin da Allah ya girgi kaddara mishi bai kawo ta suna ta zanen bai ka samu ko ina haukar da bai kawowa ya tayi kuma kullum duniya abin da Allah ta shi naka ya ce amma wanda ya zama to duniya ce lahira ce ta mai kai Allah zai tattara mai al'amarin shi ya sa mai wadata zuci kuma duniyar za ta ko ba ta so dole nan shi ne wa magana cewa kawa iyalanka umarnin kulawa da sallah kuma kai ma wastatir alaiha kai hakuri jimiri akan wannan sallah la nas'aluka rizqa ba mu tambaye ka ba ba kallafa maka ba neman kudi akan ka arzikin kanka ke arzikin hannun Allah ke ita na nuna rizqu mu mu Allah ce mu ne masu arzita ka kuma wala aqibatu lit taqwa an kai an kawo kyakkyawan karshe iya gaba masu tsoron Allah Allah samu alamin su ci gaba وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
وقالوا لولا يأتينا بآية نعلا subhanahu wataala yawan labarin izgili da kahure ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula yatina bi ayati min rabbih me ya hana in shi hadda manzo ne ya zo mana man da wata aya daga wajen ubangijin shi wata ke tabbatarwa da shi manzo ne na Allah Allah ce awalam da atihim bayyinatu ma fi sabil ula in aya suke nema bai ishe su aya ba ga qur'ani da ya zo da shi iya ba su labarin al'ummomi da suka gabata labarin attaura labarin injil labarin balibin isra'il annabawansu da suke alfahari da su annabawan salama ya ba su da wasu labaran iya nan a rubuce su sun san haka yake wanda yake tabbas haka suka da alittarinsu wasu ma labaran ya sha annabawansu su kama-kama ne ba su da kata a wajensu amma zama labarin kamar a gaban shi aka yi irin kisa musa da yawon da ƙunani ta zo dukkan ƙwarkewar ba ta zo tun daga bakar hata hannas har ƙasa har kusa yi zai ta ta zuwa ta fajar labarin musa da fir'auna allah ya kawo a yi nan a kawo nan a kawo nan a kawo nan kamar annabin shi ne labarin da su ba su da shi da kisa yusuf alaihi salam shi ne shi ko su ko amma da bai yusuf alaihi salam kisa annabi har bayan tun daga farko tun farkon taushe kawai ta rijiya tun da gidansu labarin dalla-dalla rijiya masa dabin da ya kwata-kwata ko abin haka yake tabbas duwanda ke ya ishe zama to wadda su sarce wannan manzo ne daga Allah ba ɗan ra'ayi ba ne ba inda da gaske suke suna neman aya ne ƙur'ani ya ishe zama to aya shi kaɗai ne wata ruwaya wadda imam bukhari to musulmi ya ruwato manzana sallar ke cewa mamin da biyu illa wa kad utiya min al-ayat ma amana bi al-muslimin ba'd al-bashar وإنما كان الذي أوتيته وحيا أخاه الله إليه وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة مثلا سنة كتوى باب وانا النبي تكين النباوة sai an ba shi wata aya wadda in dai mai imani ne in ga wannan aya zai imani da aya ce daga Allah ai imani in dai mutum yana da aya zai imani idan ya tafi amfani ya to amma ni abin da aya ta ya ce wahayi da Allah ya mini shi ne kenan ƙura'ani shi ne babbar aishi ɗan wayan zai ina magana sandan musa ina magana tofana ina magana kwa duk babu su sun wuce ina magana magana isa da mutum ɗan isa ya gama su wanda ba ka ce ya tara mata ce amma ga ƙura'ani a gaban kowa tun farko har yau ƙura'ani aya ce a duniya gashi na a gaban duk wanda ya san me magana me ya tsara magana balaga fasaha da komai da Qur'ani har yau aya ce har a wajen kawuran sun imani da usulubin Qur'ani tsari ne kyakkyawa na wajen magana wannan kada yake da sai zamanto aya inda ayar suke nema shi ne kace awlam ta'tim bayyinatu ma fi sufi ula in aya suke nema abin da ya zo a bayyane bayanin da ya zo na cikin littafin farko bai zo annabi ya zo musu da shi ba tabbas ya zo musu da shi ذاك ولو أن أهلكناهم ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أننا أهلكناهم بعذابه من قبل قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع ونخضع نعم الله يتولى مدنا dan ka san kurin ɗin izgili ne ba hujja ba ai ba take nema izgili ne kuna yace walau anna ahlakana bi azamin qabl inda har halakar da su muka yi da wata azaba kafin zawwal qur'ani kan zo manzan da ƙur'ani laƙalu rabbana laula arsalna rasula zasu Allah da ka aiko mana manzo man Allah da Allah ga zasu da Allah ya aiko da manzo man fa natabi ayataka Allah da ka aiko da manzo za mu bi ayoyinka min qabl an nadilla wa nahaka ka himu kaskanta mulakanta gari to ga manzon yazo ayyaka da ka iya tabbatar ma ba neman gaskiya ba suke da gaske ba neman abin da gaske wannan mutanen ga halin inda wata azaba ta zo ta ce to ai da manzo zo ga da mun imani da mun koma shi da mun koma Allah shiriwa to to ga manzon ya zo amma ga irin izgili iri iri da suke mishi dan haka ba magana mutum ta aya ba قل كل قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
هذا كينان الأمر بآية بتي كورن شغنتك ce ake imani da Qur'an Allah ce kula ga ya musu kullu mutarabbis ni da ku kowa mai jiran ya a gano mai ƙarya da mai gaskiya kowa ya jiran abin da kuna mun jiran sharri ko ba ka zaba da kuna muku shirin azabar Allah cewa kina wannan kowa iya jiran ɗan uwan shi na ka fatarabbasu kuma ku zan ku tsaya ku yi jira an gani ni ko ku waye ki kan gaskiya waye ki kan ƙarya kowa ne kina a tsaya kowa ya tsayar da ki nan ya ce tabbas fasata alamun man ashabi sarƙasar umarta da za ku sani yanzu ko a gaba ni ko ku za a san waye yake kan hanya ta ƙwarai wanda yake kan shiriya daga Allah za a kuma an sani an ƙare sannan an sani an ƙare an ga ƙarya an gaskiya sannan an ƙare wani haka ne Allah take nan karka damu a tsaya kuma an tsayan ƴan ma zamanin wasu da gaskiyar sun komo da ƙaryar wannan shi ne magana kenan yana ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
نعم أنوى من قارئ سورة الطه za mu shiga sura sutul anbiya kusan ga wannan sura ta fara bayani ga nau'in halin gafala da ɗan adam ke shiga ko da mutane suke ciki zamani zuwa zamani an sani da yan uwa din mai hankali ya sani ko na addini yake ɗan adam a wannan duniya wata rayuwa ce mai lokaci a kawo shi kowane mutum duk mai hankali komai da addini ya san ɗan adam ba mai dawoma ba ne ba wata rayuwa ce zai mu'akata mai lokaci dogo ko gajere wata rankun babu kai ka zo wata ranbaka kenan ga mai hankali ta akwai wata manuwa samu ka a wannan duniya akwai manuwa samu ka a wannan duniya kenan wannan matsayin kadai a cikin adam ya malaka kai ya gafala na malamin da bada misali za gano gafala ɗan adam yau kowa zai hukunci yau a ce wani bawan Allah ne misali wani mutum ne aka ɗoka aka ba shi mota ɗaya da kanan sai an bari aka tura shi gari kaza za shi aiki kaza misali wata project aka shirya komi da komi ga kudin aiki aka ba shi da kudi da mota da gida da komi za shi gari kaza don aiki kaza kudin komi aka ba shi sai zo wannan garin bai shiga mabara kuma dauko kudi ya kashe shiga kasuwa ya mutu ya je ya dawo kuna iya shagalin shi da dole kama tambaya wani mara mai mutum shi ya ce wani mutum makwaci ne bai haka kowa ya ce ma kuci ne bai hankali to ɗan adam a wannan duniya ka zo da wata manuwa ta musamman allah ya halice ka ya baka dukkan ni'imomi da ɗan mutum zai iya rayuwa a saman ƙasa allah ya duke mana komi ya yi abinci ya yi abin sha ya kusurjar iska sha a komi gashi na a saman ƙasa allah shi ya tunan allah shi ba ɗanwa ba abu ɗaya wanda ɗan adam bai rayuwa ya da shi wanda aka bai a ɗan adam babu wani abu ɗaya da ɗan adam zai rahe da shi a hannun mutum yake ko akwai iska mu dai kwata inda kai za a daban mutu domin mun kare inda ake nijar suka da su oxygen ka ji duka galo sai kariya wacce na kabin corona na suka mutu ta kare su ta kare oxygen ta kare ba su ba ta gaji sai wa ta kare ta bada bada oxygen a likita kudin ta kudin ka ɗan shaƙa kudin ɗan yi baka ɗan ka bari ka saka karanci a banza a fara san ma yau da yawa ba san ma mai oxygen ba da yawa ba san mai ma oxygen ba da san mai oxygen ba da yawa ba san ita ba iska ce da ta kake rayuwa wanda zai wanda wanda kai shaki abu da yawa a cikin kaɗan cin kusurinsu ba take maka amfani da ta ma'amala cikin ka kyauta Allah ya abinci fata alimantar ka sai iri iri aka yi kayan marmari vitamin kaza vitamin b vitamin c vitamin a wa take waye ga kasa nan wani an ba musu matsala ce da adam dole abubuwan ba su mutum rayuwa sama kasawa ɗaya matsala ce amma baka san ma'ayin su Allah ya ji da kai shi dan ka rayu aka yi ruwa duk inda kake ka samu ruwa ya dai tsauri ne ce wai ɗan adam ke zuwa samun aka kashe milirka wai akwai ruwa a mas wani zuwa da arzuwa a zai to za kwana so kwana so ta na'ura za ta shekaru shekara nawa ruwa daga neman ko akwai ruwa kare ko akwai ruwa a masu waje wa shi ana nan ruwa can ana allah maka ruwan shanka amma ka ruwa zaka da shi to kaga kan kaje can da yake allah bai mu da mu raya can ba can komai kaje da naka da abincinka da ruwanka har irka kai kaje da amma nan Allah shi ya kula kowa ya ba ka ci ya ba ka komai karan kuna rayuwa ko ya ba ka hankalin da za ka yi shirin duniya ai ga ga giwa girma ne ko ga giwa katuwa ce kuma ka tuma kuma mutum sai masa kwalluwa haka dukkan yin zaki iya da kwalluwa amma kamar kai ne Allah ya baka hankalin zaka yi shirin duniya gaba daya wannan kenan wata manuwa ce Allah ka wani duniya don wata manuwa da kina mai hankali shi ka tete shi san kaya da manuwa a rayuwar ta duniya to shi nan Allah ke cewa laqad tarabal nas li sabun wa hum fi ghaflati mu'ridun bismillahir rahmanir rahim Allah ce laqad tarabal nas li sabun mutane hisabi ma na kiyama ta kusa kamar lokaci kamar gobe ne ta zo Qur'ani bakali a cikin iya cikin annabi nabi sa'a dan ba shi babu wani annabi a yi annaba aka yi shi duka ɗaurin dubu wai a sa annaba hul salif da wani aka yi duniya an ji ma'ana yanta amma da shi ne da ƙarshe aka nabi sa'a ya ce mutane lokaci ya kusa lokacin bincikensu ya kusa amma wahun fi gafaratin mu'ridu suna cikin rubu ko aka shagari gudun suke shi nan cikin sahabbai akwai wannan bin rabi'a mai suna wani iskin sabi ne shi amir sun shi amir bin rabi'a amir bin rabi'a wani bako ya zo gidan shi amir ya mai karama wa iyakar karama wa ta bako wani bako sai ci ana kashi cikin labarin sai cika cikin tarjama shi sai wani bako ya ga annabi labarin abin da amir ya mishi annabi wannan bakon annabi ya karama shi ya yanka mai wani yanki na daji na garake gogo da kai sai ya komi gidan amur ce amur wallah na ce annabi ya yanka mu daji kaza wallah ka zo in zan baka abin da haka mutu haɗi yanka suna ci ya ce haba bawan allah mu da ya sauka da wata sura ta taɓa ki hankalin mu ina yana duniya wani ba a muhammadu na ci ga ya ta sauka sura ta sauko an ce ana bayan ana ce abin ya kusa kiyama ta kusa ya ba shigar da hanka sai kai ta shigar da hanka ba da bukata Allah ya ce sabin ya kusa wani wani wata gona wani an amince na ce diyana to kai shigar da hanka ce ba da bukata yace iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun hisabu mutane ya kusa amma suna cikin hudu suna cikin gafala da bijirewa game da maganar Allah yace ma ya tibi zikirin rabbi ma ya'tihim ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون
يتي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ba wani sabon wa'azi yau aya ta sabuwa ko zaka ji wa'azin ya zo bi taba shi ba maimakon ya wa'azdu eh lura da abin da ake faɗi lasta mahuta za su ji wa'azin da kunnuwa amma umar abuna suna cikin shagala suna cikin wasanni duk awazin da ake bai shiga aka aka ba su kama ko aka su wasa ma suka sa gaba shi na kaca yau duniya ibada kawuri wasa babban ibada su har makaranta ba za kurin yau wannan yau wannan iri-iri kullum zama da kama babu abin yan a duniya babu wani bicin kalin wasa kuma matsalar gani ba hatta da musulmi suna tarayya da su yau yanda yau ka ce kana wa'azi a hilin baro za a bada la'ishi ishirin da an ji la'ishi ishirin na ce goma ko ya shace ana shiga la ɗari ɗari talauci mu ɗari ɗari kuma aka shiga ɗari ɗari ake biya ishirin ka ce da yau wa'azi wa'azi za ka wa'azi shiga wa'azi ka ga an shiga kyauta shirman shirman ba ta kace ya dan ya wuta yace mutane ce suna sayan wuta da kuɗi baba wuta ba ta kore amma ga aljanna fara ba fara yace wuta yace ana zina banza bayan biya ba giya ba ba sai yake ba duk da ba Allah mutum sun yake biya amma sabon Allah fara ce wuta za ka amma ina aljanna Allah shaida mu ya ce halin mutane da wannan za su ji wa'azin ya zo amma za su shurara amma hankalin ba a nan beki hum yal'abu lahiyatar qulubuhum lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم وهذا كنا يجي سنجي وزبزلين أما زوجين خوكا أن كنا يجي أن جوازه أن جاءيون أما تزوجي تاشا غدا تاي خوكا تاشا غدا تابجين sai shiga mana wani hali daga halin marasa imanin kawo wa asarrun najwa alladhina zalamu kahurai na wani abin da ake bayar manzon Allah labarin abin da aka yi bai labari ake bashi labarin abin da ya wakana ga mutanen shi to wayannan kahurai sun yi wata tattaunawa sun yi wata gana tsakanin su suna tattaunawa tsakanin su suna cewa hal hada illa basharun mithlukum shi wai wannan kenan kai annabi kenan shi wanda ke magana annaba ne shi wannan ba mutum ba ne ba kamar mutum ne wa mutum ne za mu bi mutum ke nan kayanar ke yana za a yi allah ya kone mutum ɗan wasu wannan suna inkarin allah ya aiko da mutum mai tunaninsu aiki da wasu ta maulanka su a tunaninsu ya za a yi mutum bai kai ba allah ya aiko shi shi tunanin wannan kawar musu ba ba kamata ba manzo ko Allah bai Allah bai kai akwai manzo ba a suna ga bai kai ba Allah ya aiko shi waye kuma mutumin cin ne ba irin shi ba ta irin manyan gari za ka sani su wani su wani kai haka kurin wannan shi tunanin su ai wannan mutum ne kuma su kaman ku a fatatu nasir wa antum tubsirun nan me ka magana sirri suka ce yanzu ana shawara da shawara ne to wannan kuma dai mutum ne kamar za ku yarda ku musulmi kuna kallo kinan suna itirafin annabi sallallahu alaihi ya zo da abun mamakin da ya yi karfin su aya da yawa ta bayyana a wajen shi wanda ba sa iya inkarin ta hatta qur'anin kai bayan qur'ani ga al'amarin isra'i da mi'raj ga al'amarin aka ce tsagewar wata abu da yawa sun gani da idansu cewa wannan abin ya yi karfi haka kurin yanzu sai suke kunanta kenan abin da gada mamaki kurin sihiri ne za ku riga ban matsayi kuna kallon abin matsayi matsayi ne kan ku bishi wannan haka annabi Allah bani annabi labari ga irin tattaunawa da mutanen ka ke yi a kuskus eh kai mutum ne kamar su ko matsayi ne قال ربي يعلم القول في قال السماء ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض نعم ولا أبن زبات ماماكي ولا أبن تبس يا وكانا سيقص كما هكذا كهوني sai ga manzon Allah ya zo da balabarin abin da suka yi a boye da abin da suke wani da lafisa abin da suke wani shi ne ta ƙari kuma labari mai mamakin rabbi ya alamun kawai su suna da ubangiji na ya san duk abin da ake wani a sama ne ko a ƙasa ne wa huwa sami alim ubangiji mai ji ne da magana kowa da matsan komi kuma masani ne akan komi shi ma labari mai mamakin eh ni ubangiji na iya san kasan da abin da ke wakana da abin da ke nan abin da kuma Allah ya san da shi eh mushe ban labarin abin da kuka faɗi bal qalu a daga su بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ma amanat abadahum ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
to Allah ce bal kin dai magana tabbas Allah subhanahu wataala ya san duk abin da suke aikatawa na iri da na koyi daga cikin abin da kauce ma imani qalu adzasu ahla san da gabi gamsu sun ce abin da manzana kan zaba da shi kun yayayen mulki ne kun fashi fashi mulki ne kun ya ga mutane kun mulki ne ki zo ku zo ba ku labari ya kaza wata aljanna wata wata waye duk labarin ya yi mulki ne a daga su ahla in ya kwaso shiga mu haka suka ce bal bal iftarahu mu akai kun qur'anin kirkira ce yace Allah ya ce kuma bal ko sha kai mawaki ne an ce wannan iyakar da kai da cewa bige bige ne wannan fi kauli mukhtalif haka suke magana iri iri a ce wannan nan an ce mulki ne sun ce a kirkirar shi ne ƙwar'ani an ce mawaki ne kirin ba su da magana ɗaya zamana na buge-buge ne kurin da ake wanda kurin ana neman suka ne kurin neman wani suka ne kurin ake gare shi amma ba su da alƙibla ba ba alƙibla ba ba alƙibla baiwa a ce kenan da kansu sun yarda wani tsari ne na shi'ir wanda ke yayin irin nasu ai su larabawa ne sun yi tsarin magana a yi daɗin waka a sai an san ma'adin waka da dimijin ƙur'ani ya san iya da daɗi akwai daɗi shawarar ƙur'ani iya da daɗi ƙur'ani na muka zan dan baka labarin abin da ya wakana ga mai adawa da shi irin su abu jahal da ɗaya cikin wannan su wannan ya kacce su wannan ɗaya cikin da guda uku cikin mai manka haure dai wanda suke zauwa a nan iya karatu cikin iya sallah suna shawarar ƙura'ani ko a ɓoye kowa ke zawa cikin dare sannan suka kwakwatsa ya hanya a kai mai ka zo yi a yau kai mai ka zo yi kuma wanda bai kamata muna adawa kuma na kiwa mana hukata shi kamar masawa sai aka sake aka yi alƙawari amma washe gari ya kowa sake wuri suka sake dawa ne yan wani ita wajen ƙura'ani iya da wani daɗi wani wani jajibiya wani shi hankali mai mutum daɗi ne shi wanda bayan kwanan na ba jima da yawa shugaban wannan ƙasa alaman ko su gama da ma'a ta ingila zama ta ingila ko sai a wanda gida ke ɗaukar karar kwantar masallacin musulmi ta zama na ana kira ƙwararri kun da nashi an ƙare ta koma gidan ƙwarar amma ku ba barbar imani amma ta ce ta riski ta kama mutuwa ta ta zama na ta zai kira ƙwararri ta kyau ta ƙare ta more ta koma gida akwai daɗi ba ɗaya ba iya jin hankalin ba ta suka ce mawaki ne cewa ko ku na ku maka ce ko ku tsara ta maka Allah kuma ku tsara tsawa kafa to ke duk wannan cikin bige bigen sai ne a ce mulki ne a ce kikira shi yayi a ce mawaki ne suna ma cewa fa da atina bi ayatin kama usul awwali to mun ji dai an manzo ne ya zo da aya ma irin yanda aka aiko annabawan farko Musa da sanda irin su annabi Salihu taguwa shi ma dai ya zo da wata aya ma da ban zai neman abu da ban zubayin Qur'ani a zo ya zo da aya Allah ce ma amana min karyatin ahlakanaha ma halakana abadan min karyatin wani abin suke nema na kurewa a zo da aya Allah ce ai babu wata alƙarya da ta yi neman irin wannan kurewa in kai annabin Allah ne ka kawo kaza na aya wacce ta imani ba wacce ta imani in kaka damu da neman duk masu neman aya neman hakuri ne ba da makarciya suke ba in masu imani ne abin da ke wuce a gari a gaskiya abin da ke tare da kai sa imani to da wannan neman hakuri ne to ce wata al'umma ce ka yi su ta yi imani da ayar da ta nema a sauran ta plus a halaka namu mun halakar da su al'ummi da yawa sun yaba mutanen sali sun yi imani mutanen fir'auna an gwada sandal an gwada tufa da cin an gwada faru an gwada kwakwata ko da allah musu sun imani ba sun imani ba shi salihin sun imani su taguwa sun yi imani hakin aya ba ta san mara imanin iman dama ya kiya ni kurin ta yi neman ayar kenan kin aiko da aya wata rahama ce gare su ya ce kenan ma'amma ta ƙabalahun min ƙaryatin a halakanaha a fahim yi nunu alumin suka zo kayan su da suka neman ayar adana ba su yi imani allah halakar da su to su suna da ayar ta za su yi imani ne kenan kin sarkar da aya da ƙure shawa rahama ce ga al'umma domin Allah ya sa kaga ba a sarkar da aya ba irin wanda suke nema ta akure kai tsaye da kan Allah gama su zai ba musu da ya hade wasu babu da babu da babu su amma kan Allah ya bar su gaba kuma suka yi imani Allah ce gaba وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون na'am nan kuma kina magana da suke ta cewa ai shi mutum ne eh, a bashirin hadunana har su tada mun mutum zai shiryar da mu Allah ta kul ma kuntu bid aminu rusul annabi ce bari bari mana hara nake kira maganci da baka hanya ko manzanni to wannan manzanni Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijal kayan ka zo ba mu aiko da wani mala'ika ko wata ko wani abu daban sai mazaje illa rijalar mazaje cikin maza Allah ke aiko da sako nuhi ilayhim mazaje ne muke musu wahayi da sako zuwa ga bayi baka kara da haka wannan magana fas'alu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun kun ku jahare ne nan har qurayshawa ba san da tayi kai mun yabe gebe ne to ku tambayi ahal ilimin ga yahudawa nan ga nasaru sun tare ku tambaya cikin alumin su gabata Allah ya taba aiko da wata ko mala'ika manzo zuwa ga wata al'umma kuke cewa an zo da mutum dan uwanku dama haka sun Allah take ba shi yazo da harko abu ba ba shi kira ba dama sunan Allah haka take mutanen ɗan uwanku ke aikowa shi ma na malama yawan labari abinda suke faɗi cewa a aiko da mala'ika mutum bai aiko shi Allah ce in aka aiko da mala'ika sai mala'ika mala'ika bai haƙuri shekar taka duk yau mutane zama zama da zai mala'ika ne kuma Allah ce idan ya mai da mala'ika siffar mutum kun tara kudan mutum ne kuma ke ma da ba da irade ba wuta in ya zo zuba ta mala'ika bai haƙuri tuturo an kuma ka bada shi mutum zamta adam mutum ne kuma wani mala'ika kuma mutum ne kuma kuke kuma kenan kun mutane kun karɓar su Allah kuna ba ba nan aya bace ba da haka Allah ce kenan wa ma arsalna qablak illa rijalan ba mu aiko da wani ba sai mutane mazaje nuhi ile muna musu wahayi muna magana muka baka baka labari mazaje Allah ya ko kaman kai fasalu al su tambaye masu ilimin abun su tambaye ahlul kitab in kuntum la ta'lamun in kuma kuma sanin abun akan mun ga maka ne ku tambaye ahlul kitab kasa ku labari kuma wannan manzannin وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين wannan magana ta manzanni Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la yakunu ta'am ba mu sanya ba manzanni suka bata annaba suka bata ba manzan da yazo aisha shi daban ne bai cin ma abinci bai sha na Allah ka wannan magana su suke cewa mali cikin furqan mali hadar rasul yakul ta'amun cikin wa qalu mali hadar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila laula unzila ilayhi malakun fayakunu ma'ahu nadhira
aw yalqa أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
تبارك
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ل- و- وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا جزاك خيرا nan suna wannan Allah ya son labarin cewa annabawan da muka aiko ba mu sa su ba mutane ne wanda ba sa ci da sha nan can ba sun yi magana cewa mali hada rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq me ya me yasa wannan manzo namu iya zuwa iya cin kasuwa iya cin abinci irin namu kuma iya zuwa kasuwa shi ma mabukaci ne iya zuwa ya sayo nan haka yanzu suna kashe shi ma mabukaci da kamar su iya ci iya sha iya saye da sayarwa iya kai da kawowa iya harkoki shi ma irin nasu nema yake irin na kowa tunan uwa annabi ya karanta daga cewa kenan annaba ko annabi sallallahu alaihi wasallam kenan neman na kai shi ma yake ba aiki ne ke zamane wannan ta zo wannan ya zo eh eh wa haka a an wata ga nan al'adunmu an ce malam wanda fulin shi iya aiki eh mata ta zo matsalar mijinta matsalar kishiyarta ɓarawo ya zo ya san sata eh mai gida ya zo ya iya da maganin ɓarawo cewa ɓarar wani muke cewa da Allah kai yanzu ka ba ɓarawo maganin sata ya dira ya je lahayar katanga ta fadi ka ba mai gida ma ka ba mai gida ma to wai ɓarawon wai ɓarawon zai ce gina ɓarawo muna wannan muna al'adunmu kurin an ɗauki kurin malami a boka a kun shi malami man daga bokan ci kurin kurin shi kun bukata kurin ko mu kai so ka zo ga malam a yi aikin annaba ba haka bane da magabata yan wa kam ka kanci al'umma kai har a yanzu an ba yan baba na wajen ba sauran al'ummar musulmi ba san ba malami a gida ya zamna mai arme ya zo mai san farin jini ya zo mai waye ya zo a gida kan boka bai cikin al'adun musulunci kurin annan abin aka kirkire shi ko ya koma kamar aka bada malami kamar boka amma aikin malami sa al'umma ne kan hanya kuwa ya karantar da al'umma sa ta hanya duniya da lahirarsu shi ne aikin malami shi ne aikin magabata da kuma suna bukatar yau safai a tasa safai an baya baya zuwa suke kasuwa a yadda je wata guda a je a dawo ha abubakar umar bulago suke wata guda a je sha mata biyu ana hanya ana kwadago a je a kawo amma kuma amma addini hidima eh ne ma suke ba kuma maka ba suna kuma kama daki ba a'a to sai suke wa mamaki ya kai manzo ma ne hado rasul ya kunta manzo ya kai manzo ya kunta wani shi kasuwa iya iya cin abinci iya zuwa kasuwa haka manzo zuwa kasuwa kuma ko dogo kan shi ba dogo ne da dako ba zuwa ke so kan shi rike kan shi kai gida nan sallallahu mu anan wai hama wani abu da wanda sai ce wa ce ka kasuwa wai haka malam shi na malam malam kasuwa duk Allah ka san shi shi malam malam kasuwa eh malam kun sha gida yake kasuwa ta ba ta wata san zaman ce ba shine wani tare wani lokaci ana rigima wani sai ana rigima ina zo tare ma zaka zaka ma zaka zaka ana rigima zaka ba rigima wasu biyu da ake rigima ɗayan shi kasuwa ke zuwa so sai sai gidan shi shi kuma ɗayan kuɗi ke bada aje a su kuma na da wannan ji wani ko kaman wani ko ita zuwa kasuwa iya so sai sai gidan shi shi to da shi ni na wani shari'a ni ma ni nake so nawa mana kai mana ce ladi mari zakara wallahi ni ma ni nake so kana wallahi shi ka to so din din na shara ina ba shara ni ba ni shara a na ni ma shara ni ba sai wannan kenan kenan wani menene kina a matsala kenan zuwa ake kasuwa ya so a taya a ce ba sai da ba eh sai ba sai da ba yace na kara haka annabi kenan na ƙara ya kaza ƙara haka ake ga nafsa ba to shi suke mamaki sai suke cewa laula unzila ilayhi malakun fa yakunu ma'ahu nadira inda har shi manzo ne daga Allah me ya hana Allah ya aiko man da mala'ika in ma aiko to to a aiko da mala'ika ya sabko ya kame shaida ai wannan manzo da Allah daga Allah yake ni ma mala'ikan Allah ne ya iya tare da shi eh aw yulqa ilay kantu ko a ce in hasha da Allah ne to mun ga daga sama kurin an sabkan mushi da wata taska ta arziki ta musamman bai bukata wajen kowa aw takunu lahu jannatu yakul minha ko to an manzo Allah ne to shi a ce kurin ga wata garka a Makka wata kurin ta manzo ta ta Muhammad ce kurin kuma ga komai a cikin dabbi ne da komai a cikin ta Muhammad ce haka yana Allah ta kace qala zalimun tattabi ila wajen masu kashe ma ne dole ma ayyuka bikin gaba daya an buga an soki magana ci magana zuwa kasuwa an kare kaza kaza kaza kaza ta duka ma kullum qala zalimun in tattabi'una illa wajen masura kurin wannan kurin kuna bin wani mutum ne da aka yi wasa da hankali ba shi da hankali man amma da sihiri kuma matsayi ne kurin haka suka ci alace alace in zuwa kadiba har mutane fatallu kadiba kadiba har mutane kafa da mulka misali zai buga maka misali iri iri ka je kasuwa ka ci abinci ka yi waye baka da arziki baka wane ne ta tafatar mu tabbata ta sabila sun bar hanya ba ta shiruwa Allah ce tabarak Allah ya girmama Allah girma Allah ya girmama insha sai Allah ka khairu min zalik shi Allah suka ce maka da in Allah da ya so sai sa maka abin da abin suka tambaye sai Allah ya baka abin da yi wannan ma khairu min zalik ta jannatin wa uyun ya baka jannatin tajrim ta anar ya baka gonakai wanda tajrim ta tala anar wanda koramu kidan ba haka ba ruwa ma bai ji alaka kusura ya baka benayen inda sai baka ya baka garake ya baka benayen inda su ba Allah ne haka Allah ya tsara abu kun rishi mai kurin kurin sun kai tarke kun duka abin akai a kawo rishi imani da kiyama ne kurin duk wannan buge-buge ne amma Allah ajin Allah abu ne mai sauki ba ka wani suka take wani ba ka Allah tsara ba amma shi ne kin Allah ce wa ma ja'alna mujassadan la kullu ta'am manzan da muka aiko zan ga maka labarin ya aiko da manzanni kayan kai to su ma wani manzan da muka aiko ba mu sanya masa wani gangan jiki ne na musamman wanda ba sa cin abinci a'a kuma ce wa ma kanu khalidin kuma su ma manzan suka bata ba wani wanda bai yake da wani abada su ma mutuwa suke kaman kowa su ci su sha kuma su mutu manzo ka yi katin manzannin Allah a ce suna mai da wani musamman ga kusan kurin su bu su ci su sha kamar yaku a mutane ne su ci su sha su yi bukata kuma su mutu abin ne su kirme yana na abu sabu na abu sabu
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
na yanwa maganar cewa makaru khalidin a nan sada samun lokacin da ya rashin lahiya ta rasuwa ya rasu haɓai sun tada hankalinsu ba a zuwa ko'ina sun rikici sun cika wani sun gano da ya ce wani matsala ya samu lokaci cikin mutawa da ya a kama abu dushi ya zo ya zama bai ya tsaye kanin bari ya ce na samu labarin kun tada hankalinku ita abin da kuke bane shin akwai wani annabar kahili wanda ya dawoma fam idan ka kusa a kanku abin da bai yiwa ka kusa na ganin abin da a ka kusa abin kanku abin da yiwa ba wani adam da kafin ni wanda ya dawo ma yanzu kun sanar wacin ku ni ka dawo ma cikin ku a wannan magana ka kusa ta akan kuma kura ke annabawa shi suke su sha kuma su mutu yace sun masaraka na hannun wa'ad annabawa mun gaskanta musu alƙawari da muka yi na ba su alƙawarin cin nasara da ƙarshen al'amari ne gare su yake an gaskanta musu alƙawarin da aka musu ce fa an je na hun mamman na sha ya ce mun tsirin Allah kawai azaba ga nuhu ko ga mutane nuhu nuhu ya tsira haka halaka da mutane shi haka annabi sale haka annabi shu'aib haka annabi lut duk annaba haka annabi ga sanan annaba daban-daban ta mun kaskanta mun da alƙawarin Allah na ba ta nasara azaba ta zo amma fa an je na hun muka tsira da su annabawan da wanda muka so nuhu da suka imani lut da mutanen shi haka shu'aib haka kenan ga azaba da ɗan wa a gari ne za a zaba da tsawa misalin mutanen shu'ai mutanen sale tsawa kai garin ne gaba da ba ciki amma ba zo mu imani su ta kashe masa imani ko tsawa da kai a garin ba ku saba da garin ba suna aka tsawai amma wani suka mutu haka adawa ga musulmi ga masa imani in suka ta kawo da buga da kasa imani ya ta yi lahayalau ga mai mai talla Allah bai imani sai ta dauka kawo ta saboda kawo ta jibgo kasa ta kashe shi mai imani ya tsaya talla Allah haka kawai mutane mutane mutane mutane mutane adawa mutane annabi hud kenan wani abu ne haka Allah yake yi bar mutane amma idan azaba ta zo Allah zai halakar da marasa imanin kuma ya bar masu imani wannan kadai aya ce ga mutane yace sun masarka namul wa'ada mun gaskanta musu alƙawari fa anjaynahu mun tsiratar da su mun da muka so wa halakal musrifin muka halakar da mabannata kafure Allah ta bike mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh